الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أمرك والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين السلام عليكم من دعوة كان كراتم من موطا مكي موطا مالك حدثنا مالك أنه بلغه أن سعيد بن المسيب كان يقول يكره النوم قبل العشاء والحديث بعدها wannan hadisi da za mu karanto asali imam malik ya same shi abinda imam malik yace annahu balaghahu labari sahihi ya same shi labarin ya samu ne wajen tabi'i ne ba wajen sahabi ba tabi'i shine babban tabi'in nan shugaban tabi'ai anna sa'id ibn al-musayyib sa'id ibn al-musayyib kana yaqulu ya zama yana cewa ni dai yakrahu nauma ina kin yana kin bacci qabla al-isha'i in mutum bai sallar isha'i ba makaruhi ne a wurina ya yi bacci wal hadisa ba'da kuma ni ina kin in an yi sallar isha'i a tsaya ana maganganun duniya tun da yake an riga an yi ban kwana an je fadan Allah an yi ban kwana an ce sai gobe to kuma ina za a zauna a ta surutun banza wanda yake an riga ku an yi ban kwana yau saboda haka ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake jan isha'i din sai dare yawanci saboda duk karance-karancen da za a yi da abubuwan da za a yi da wa'azozin da za a yi kamun lokacin sallan isha'i in an ci abinci bayan an ci abinci to wayannan lokacai na sallah duk an kaddara musu lokaci lokacin isha'i ne ba a samu an kaddara masa ba ana tambayar juna har wani sahabi ce ni na san lokacin da manzon Allah yake sallan isha'i lokacin da wata mai daren kwana uku yake faduwa a lokacin da yake sallan isha'i da agogo ya kullo din nan an auna lokatayya da hadisai suka bayar duk sai aka hada su aka daidaita su da agogo sai aka rasa yadda za a daidaita isha'i to sai suka yi jarraba suka ce to ai an san manzo Allah sallallahu alaihi wasallam in yayi sallan magariba sai ya koma gida an ci abinci tukun yakan dawo akan yi sallan isha'i to mu auna wannan man tun da ke mun san ko gidan da ya rayu to sai aka yi sallan magariba aka yi nashi shi gurgudun iko aka je gidan aka zauna gurgune da za a ci abinci a wanke hannu a huta a sake alwala sai suka duba suka tsakani ya kai awa ɗaya da kwata suka ce yanzu mun gane duk wanda ya sallah bayan magariba tsakanin faɗuwar rana ko ko tsakanin sallar magariba da sallar isha'insa in ya kasa awa ɗaya da kwata to sallar tana cikin hatsari an gabatar da isha'in kenan to anan suka aje awa ɗaya da kwata a ƙalla waɗansu suka aje awa ɗaya a ƙalla masu aje awa ɗaya a ƙalla ko sun dubi shafaƙi ne shafaƙi shi yake fara fitowa da asubahi a ce alfajir ya keto domin alama fitowa rana ne in za ta fito saura awa ɗaya ko awa ɗaya da kwata takan turo wani abu alaman fitowanta to wani abin da take turowa na canjin yanayi din nan na alamun fitowar rana mai kama da shafaki din nan to shine ake kiransa alfajr wanda yake wajabtawa mutum sallan asubahi ya haramta masa cin sahur din nan to tsakanin da fitowar rana tun da yake awa ɗaya ne ko da kwata to ashe kenan in ranar ta faɗi kuma za ta bar alamominta a baya ba za su ɓuya ba sai bayan awa ɗaya ɗin da kwata kamar yadda in za ta taho sai ta turo alamomi kamar awa ɗaya da kwata to haka in ta fara ce za ta bar alamominta a baya kamar awa ɗaya da kwata to shine kenan a lokacin sallan isha'i wanda ba a tura an gaggauta ba to yana kin yana kin annau qabla isha'i wal haditha ba'daha yana kuma kin ai bacci yana kin ai bacci kamun sallan isha'i kuma yana kin ai ta surutu na hira bayan sallan isha'i to makruhi anan karaha karahiya akwai lugha akwai istilahi istilahin ma akwai na mutane daban-daban akwai lugha akwai istilahi istilahi irin na fuqaha'u akwai karahatu ishadin akwai karahatu tanzihin wato akwai karaha ta saddu zari'a wato akwai karaha ta tafiyarwa nuna abin da yafi kyau akwai karaha karahiya wanda ita kuma tana tsarkake al'aiki ne ya zama in an yi haka an raba aikin nan da kaza ya fi kyau to karahiya ta ta ta ta fuka ha'u ma'ananta in ka bar wannan abu ya fi kyau makaruhi ne amma in ka aikata shi baka da zunubi wannan shine haddin makaruhi a harshen fuka ha'u islamin fuka ha'u amma bari ka ji abin da zai afku idan mutum ya ce shi alkur'ani zai rike ba ruwansa da malamai bari ka ji abin da zai faru ka ji da abin da ake kiransa makaruhi yin hira bayan isha'i makaruhi yin bacci kamun isha'i makaruhi ma'anan makaruhi a harshen fuka ha'u abinda in ka yi shi ba ka da zunubi amma in ka bacci za ka samu lada haka din barinsa ya fi kyau shine makaruhi amma in kai shi ba ka da alhaki shine makaruhi a harshen fuka ha'u bari ka je da abin zai aku in ka ce kai alqur'ani zaka rike ba ruwanka da malamai ubangiji yana cewa wa qadi rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidayni ihsana imma yablughanna indaka al-kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā واغفر لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ربكم أعلم في نفوسكم وإن تكونوا صالحين فإنه كان لوابين غفورا وآت ذا القرب حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان ربي كفورا وإما تؤرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها وقل لهم قولا ميسورا ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتكون ملوما محصورا إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه كان ببالي خبيرا بصيرا ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقكم وإياهم إن قتل نحن نرزقهم وإياكم إن قتلهم كان خطأ كبيرا ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا وأوفوا الكيل إذا كنتم وزنوا بالقسطاس المستقيم ذلك خير وأحسن تأويلا ولا تقف ما ليس لك بعلم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا ولا تمشي في الأرض مرها إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا كل ذلك كان سيئة عند ربك مكروها kaji lissafin da aka yi tun daga kin bin iyaye da cin dukiyar maraya da zina da kisan kai da zalunci a wajen awon sikeli da awon mudu da takama da kisan kai da da zalunci zalunci iri iri wanda na lissawo a cikin wannan karatu da na karanta da yi wa Allah ƙarya da aka lissafo nan aka zo sai aka ce kullu zalika kana sayyi'atan inda rabbika makruha duk abin da aka lissafo nan wato laifi ne a wurin ubangiji amma makaruhi to in ka komo kake a qur'ani na gani na makaruhi ne kisan kai makaruhi ne cin dukiyar maraya makaruhi ne kin iyaye makaruhi ne in a qur'ani na gani in kai mutane hujja da shi haddin makaruhi ko abinda in kai shi ba laifi in ka bacci zaka samu lada ya zaka mutane hujja da wannan to idan kai ka zama takadari din baka da malami in an maka hujja a qur'ani na gani suka ce a'a to dai malamai ba haka suka ce ba malamai suka ce abinda ake kiransa makaruhi ba zina ba ba kisan kai ba ba ba ba cin dukiyar maraya ba ba zalunci akan mudu da sikeli ba ba takama ba Allah ƙarya shi ne makaruhi ba abin da ke da makaruhi abin da in ka bar shi zaka samu lada in ka yi shi baka da alakita to magana malamai za ka karatu magana alqur'ani malamai suka ce magana malamai za ka rike ko magana alqur'ani ni alqur'ani fa na gani kullu zalika kana sayyi'atan inda rabbika makruha duk abubuwan da aka lissafo nan kana sayyi'atan laifi ne inda rabbika wurin ubangijinka makaruhan kuma abinki makaruhi da saboda haka duk mutumin da ya dauki qur'ani da hadisi yace su ne zai aiki da su ba ruwansa da malai ya halaka zai halakar da mutane don ba jin bakin su baka jin bakin su kawai yanzu dan firamare in an bashi littafin doktoci na aikin su zai iya sarrafa da wani a baki balle dan firamaren addini a bashi littafin Allah ba fa littafin dokta ne ba littafin Allah ne ba wanda ya yi dokta kace zaka sarrafar da shi ba malamai ba ne kai malaman ma sai sun haɗa da malaman su malaman ma sun haɗa da malaman su sai an hada da sahabban da suka halarci manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda haka dole ne in mutum ya fassara wani karatu na alqur'ani ko na hadisi sai a bi littattafan malamai in sun gaskata shi gaskiyarsa in littattafan malamai sun ce ƙarya yake yi ƙarya yake yi domin malamai sun riga sun mutu addini ba ni modan babu sabon babu babu babu wanda za a kawo sabo na da in nan kansa za a tafi idan fahimtar ka ta dace ka kawo hujjoji cikin qur'ani da hadisi yardaddu wanda sahabbai suka yarda da su tabi'ai suka yarda da su malamai duk sun yarda da su a rubuce dan littafin yana nan tafsiri abin da ake yi da shi a duniya ya fi ɗari bakwai na larabci ba na tarjama ba to duk waɗannan ana nan ana dubawa wanda duk nasa ya dace da fassarar ahlus sunnati arrasikuna fil ilmi a yadda wanda nasa ya kauce a jefar masa a ce man ahadasa fi amrina hadha ma laysa min fa raddu duk wanda ya fari sabon abu cikin wannan al'amari na addini an mayar masa ba a to kaji makaruhi haddin makaruhi kenan a lugar fuqaha'u bai kai haramun ba in kai shi baka da laifi amma in ka bar shi zaka samu lada amma ba a luga ba حدثنا مالك انه بلغه انه بلغه ان عبد الله بن عمر كان يقول صلاه الليل والنهار مثنى مثنى يسلم من كل ركعتين wannan kuma hadisin imam malik ya samo shi wajen abdullahi dan umaru to akwai wani mutum tsakanin su kenan saboda haka ya kawo balahiyat abdullahi dan umaru dai sahabi ne wanda ya shekara 60 din nan yana karantarwa wanda ya rayu bayan manzon Allah shekara 63 sallallahu alaihi wasallam ya kuma shekara 60 yana karantar da mutane a duniya babu sahabin da ya karantar da mutane karatu mai yawa kamar sa to ba shi zamani da imam malik ba tunda imam malik yace ya samu labari daga gare shi to akwai wani mutum kenan a tsakanin su balahiyat malik wato mazhabobi waɗansu ba sa karɓan irin waɗannan hadisai in dai hadisi ya yanke babu tabi'i tsakanin sahabi da tabi'in tabi'i to ba za a karbe shi ba akan sahihi sai da karbe shi kan da'ifi to amma imam malik shi nasa ka'ida imam shafi ma wanda ya fito da fannin ya ce a yarda da an yarda da balagiyatu malik domin suna da wani istilahi idan sahabi idan tabi'i ya rawaci hadisi wajen sahabiwa ne ya kuma rawaita sa wajen sahabiwa ne ya rawaci wajen sahabiwa ne in sun kai mutum hudu to in ya zo faɗa ta sai ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ba zai faɗi ɗaya daga cikin su ba saboda ya riga tabbata manzo Allah ne ya faɗa kawai maimako ya faɗe su da ɗaya ɗaya wani ma ya faɗa mini haka wani ma ya faɗa mini haka wani ma ya faɗa sai ya bar wannan wani wani duka sai ce annabi ya ce kaza to wanda ya zo daga baki mutumin da bai ga annabi ya ce annabi ya ce wa zai karbi maganarsa shi ko ya samu dogara ne mai ƙarfi wato sahabbai guda hudu yarda sun gaya masa saboda kamar annabi ne ya faɗa masa to wannan hadisi malaman hadisi waɗansu bayan ƙarni na biyu sun za'afar da shi sun raunanar da shi amma a ƙurun na farko ƙarni na farko da na biyu ana yadda da da hadisi saboda dogara da wannan ƙarfi nasa ha kuma tabi'in tabi'u tabi'i ne idan tabi'i ya gaya masa hadisi ɗaya wani tabi'i ya gaya masa wani tabi'i ya gaya masa a wurin sahabi to sai ya bar mata tabi'in guda hudu sai ya ambaci shi sahabin yace labari ya same shi ta wannan hanya ne imam malik yake cewa أنه بلغه لاباري يا سامي صحيح أن عبد الله بن عمر عبد الله بن عمر كان يقول لنا سوى صلاة الليل والنهار مثنى مثنى صلى النافلة كودا ددر كودا رانا إن أن يركع أبي أي سلم أن يركع أبي أي سلم أن يركع أبي أي سلم أن يركع أبي أي سلم كودا كان سامي ولو كتي نانا عائشة تركع تقوت سلم أتايا saboda haka wannan ana nuna abin da ya fi kenan abin da aka fi yawan yi kenan wato duk mutum ya yi raka'a hudu bai sallama ba ya raka'a biyu ya zauna bai sallama bai tashi ya raka'a biyu ya zauna bai sallama bai tashi raka'a biyu ya sallama har zama hudu a hana hudun ya so ya sallama ka karka takwas kenan ya sallama kullu raka'atayn mutum duk lokacin da ya raka'a biyu ya sallama duk lokacin da ya raka'a biyu ya sallama in ji Abdullahi dan Umar kala ya kala malikum wa amru indana imamu yahaya ya ce imam malik ce yadda na gaya maka nan in dai abu nafila ne ko da daddare ne ko da rana ne ayi sallah raka'a biyu ayi sallama ayi sallah raka'a bai sallama to haka yake amalu ahlil madinati ne haka yake a garin nan haka na samu mutanen garin nan suke kai salatun nabi sallallahu alaihi wa sallam fi wannan kauci ina karantar da mu yadda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yake witiri حدثنا مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي من الليل إحدى عشر ركعة يوتر منها بواحدة fa idza faraga ittaja ala shaqqihi al-ayman hadisin da Imam Malik ya samu na wannan ya same shi wajen Ibn Shihab az-Zuri Muhammad ibn Muslim shi ko ya ji shi wajen Urwat ibn Zubair shi ko Urwat ibn Zubair ya ji shi wajen yatandonsa Khalat Aisha matar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hadisin shine an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Allah sallallahu alaihi wasallam kana yusalli min al-layl 11 raka'a yana yin raka'a da daddare goma sha ɗaya yutir min hadu wahida in ya goma sha ɗayan nan wato goman sallama biyar ya yi guda ɗaya ya yi witiri da ita bai za faraga in ya gama sallah goma sha ɗayan nan hitta ja sai ya kwanta kuma ala shaqqihil ayman a gefensa ta gefensa na dama a wani hadisi na ce amma kar ka tambaye ni fa tsawon raka'o'in wato raka'o'in suna da tsawo حدثني مالك عن سعيد ابن أبي سعيد المقبري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن ابن عوف أنه سأل عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم كيف كانت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان فقالت ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزيد في رمضان ولا في غيره على إيد عشر ركعة يصلي أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن ثم يصلي أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن, وطولهن ثم يصلي ثلاثا قالت عائشة فقلت يا رسول الله أتنام قبل أن تؤتر فقال يا عائشة إن عيني تنامان ولا ينام قلبي wannan hadisin imam malik ya same shi wajen sa'id ibn abi sa'id al-maqburi wanda muka yi maganarsa a cikin karatun da ya wuce na baya wanda aka naɗa shi mai duba makabira gidansa kuma kusa da makabira yake an abi salma shi ko ya ji wannan hadisi wajen abu salma dan abdurrahman dan auku annahu shi abdurrahman salma abu salma dan abdurrahman sa'ala aisha ya tambayi ummul mu'minina aisha zaujan nabi matar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam كيف كانت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان أبندا يتنبيه تدين كاكا سلر أشم كمن زن الله أتكين رمضان تشد الدري فقالت سي أم المؤمنين عائشة تتي ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزيد في رمضان ولا في غيره على إيد عشر ركعة من زن الله صلى الله عليه وسلم يزمو ينا كارا أكن ركعة قوم شاء ko a cikin ramadana ko ba a cikin ramadana ba yusalli arba'an yakan sallaci raka'a hudu ya huta dama tarawih hudin kenan in an yi hudu a huta in an yi hudu a huta in an yi hudu a huta shine ke at-tarwih raka'a hudu shine tarwih fala tas'al an husnihinna wa tulhinna amma hudun da zai yi sallama raka'a ya salla raka'a biyu ya sallama ya raka'a biyu ya sallama ya huta din nan karka tambaye ni fa tsawon raka'o'in da kensu wato abin da ake karantawa karka tambaye ni tsawonsa in an yi ruku'u karka tambaye ni tsawonsa in an dago in an yi sujada karka tambaye ni tsawonsa wato ken raka'o'in da tsawonsu karka tambaye ni yana da yawa kenan sun mai salli sannan ya sake sallatan arba'an waɗansu hudu fala tas'al karka tambayi an husnihinna wa tsulihinna kyan su raka'o'in guda hudu da tsulihinna da tsawonsu sun mai salli salasa sannan kuma sai sallace su guda uku wannan hadisi yana bayuwa cewa ashe wanda muka karanto can baya cewa sallah na filfili da dare ma raka'a biyu yake ayi sallama da rana ma biyu yake ayi sallama ko nawa ne dai in an yi sallah raka'a biyu ayi sallama in an yi sallah raka'a biyu ayi sallama in an ɗauki wannan akan zahirin lafazin hadisin kaga nan hudu yake yi ko ya yi sallama bayan biyun ne ko bai yi ba a tarwihi din ne in ya yi sallama raka'a biyu ya tashi nan da ya kawo biyu ya sallama sannan ya zauna ya huta shi ake nufi da arba'an arba'an din nan har sau biyu to in ba shi ake nufi ba in dai sai ya raka'a hudu ne sannan yake yin sallama to ashe ya yi kenan ai ma raka'a hudu tukuna ai sallama ai raka'a hudu kuma ai sallama ai raka'a uku sannan ai sallama shi a shafi'iyya shafa'i da witiri ba a sallama tsakanin saboda lura da wannan hadisi imam malik yace shi yana so yana so da yake ka'idar mazhabar yana daga cikin ka'idar mazhabar sabbi zari'a yace in nayi haka za kabanta shafa'i da witiri da sallan magariba kenan ni ko ban so in kamanta nafila ta kama da farilla in an yi raka'a biyu ayi sallama sannan a kawo ɗaya gwal ayi sallama fa qalat sai ta ce fa qultu sai ummul mu'minin tace ya rasulullah ya rasulullah atanamu qabla an tu'tir yakan yi kuwa kai bacci tun ba kai witiri ba fa qala sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya Aisha ya ki Aisha inna ainayya tanamani idun duna na guda biyun nan da kike gani su suke ruhuwa su yi bacci wala ya namu kalbi zuciyata ba ta bacci ko da ido na ya ruhu hukuncinsa ya shiga hukuncin bacci to zuciyata ba ta ruhuwa ba wani duhun da zai zai rufe ta ya canja mata yanayi irin abin da yake samun mai bacci ya same ni zuciyata ba ta bacci حدثني مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أم المؤمنين أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالليل ثلاث عشر ركعة ثم يصلي إذا سمع النداء بالصبح ركعتين خفيفتين wannan hadisi imam malik ya samo shi wajen hishamu dan urwa shi ko hishamu ya ji shi wajen babansa urwa tun zubair shi ko urwa tun zubair ya ji shi wajen ma'aifiyarsa wato kamar ma'aifiyarsa ummul mu'minin aisha أنها عائشة قالت تاتي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم من الله صلى الله عليه وسلم يازم يصلي بالليل ثلاثة عشر ركعة صلى إن دري يا ركعة قوم شاء أكو أكو يكي ثم يصلي سنة ركعة قوم شاء أكو يكي صلاتا ثم يصلي إذا سمع النداء بالصبح idan an yi kiran sallar safi an yi as-salatu lokacin sallah yayi ثم يصلي سي كان صلاتي ركعتين وسركعوي خفيفتين ما سوري ما سوكي wanda ba a daɗewa cikin su in ya ji kiran sallan asubahi an yi salat to anan akwai hadisin da yake cewa ij'alu akhira salatikum bil layli witr duk sallan da mutum zai yi na filin dare to witri ya zama shine na ƙarshen sallar to a cikin wasiyoyinsa kuwa ya yi wasiya wa su abu zarrin da sauransu karka yadda kai bacci sai ka yi su to anan idan mutum ya yi zai sallolinsa na farilla ne ya kwanta ya ta bacci in dare ya yi ya tashi ya ta sallolinsa in ya gama ya yi witiri ko kuwa yaya zai yi zai gabatar da sallolinsa ya gabatar da shafa'i da witiri tun bai yi bacci ba in ya haka kuwa in ya tashi da daddare yana so ya yi sallah yaya zai yi gashi ya riga ya yi witiri to in haka ne malamai abin da suka gwada a nan mutane iri iri akwai wanda in ya farka in ya kwanta bacci ba zai tashi ba sai lokacin sallah to wannan mutum ya yi sallarsa bayan farilla ya sallaci duk abin da yake so ya sallata ya yi witirinsa ya kwanta shi kenan ya an sallame akwai wanda yake ya tabbata zai tashi to wannan ya yi sallah ya baccinsa bayan sallah bayan sallan isha'i ya ta yi sallolin sai sallolin in ya gama ya yi saba'i da witi akwai kuma wanda halayen duk guda biyu nasa ne yakan tashi din yakan gaza tashi din wani lokaci to wannan ko ya sallar sa ya witi in ya sake tashi din ya yi ta sallolin sa amma kar ya sake wani witi saboda hadisin labi ta yi fi laila ba a witi biyu a dare ta
baya irin na na aisha ta ce nabi sallallahu alaihi wa sallam yana sallah goma sha ɗaya ne a cikin ramadana da wani ramadana yanzu ko an sake rawaita wajen ta sha uku wajen ta sha uku to an nuna maka duk wanda kai yayi hadisan abin da suke nuna kenan duk wanda kai yayi a can baya ma akwai inda aka samu sahabban suke yin na filfilin dare raka'a arba'in da tara wato witiri shine na tara din arba'in da takwas akwai talatin da ɗan kai akwai an rawaici wajen imam malikin ma a wani hadisi an rawaici talatin da shida saboda wannan ana nuna ƙarfin mutane kowa ya ɗauki yadda iya kaga cikin rakawai manzo Allah guda goma sha ɗaya ko sha ukun nan wani zai raka ɗaya manzo Allah bai gama sha ukun ba tunda watakila wani abin da zai karanta su wuri ne gajeru su alamtara su li ilahi su inna a su arayi tallafi to kaga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam in ya karanta surar baqara a raka'a ko ko ali imran a raka'a ko ko suratul nisa a raka'a ko suratul maida a raka'a ko suratul yusuf ko wata sura daga cikin surori masu ɗari ɗari nan ka kamu ya raka'a goma sha ɗaya za ka yi raka'a ɗari har ka kwanta kai bacci ko raka'a goma sha uku amma in ka gama ka kawo lissafin da aka bayar din kayi sunna in ka ƙara kuma ana so domin akwai wata abida da ake kiranta rabi'atul adawiyya kullun dare raka'a dubu take salama ɗari biyar in ta gama ta ce Allah sallar da nayi min nayi maka ne kawai ba ina so ka ban lada ba na yi maka ne kurun da soyayya ba ina so ka ban lada ba in in kana so ka wani abu akan wannan sallar da nake a lahira ka nuna ni a gaban annabi ya nuna wa ƴan uwansa annaba ga mace kawai ma abin da take a cikin al'ummarsa raka'a dubu dubu take balle maza راجعت عليه متعابدا حدثني مالك عن مخرمة بن سليمان عن قريب مولى بن عباس أن عبد الله بن عباس أخبره أنه بات ليلة عند ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم وهي خالته قال فاضطجعت في في أرض الوسادة واضطجع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأهله في طولها فنام رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا انتصف الليل أو قبله بقليل أو بعده بقليل استيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم فمسح النوم فجلس فمسح النوم عن وجهه بيده ثم قرأ العشر الآيات الخواتم من سورة آل عمران ثم قام إلى إلى شن معلق فتوضأ منها فأحسن وضوءه ثم قام يصلي قال ابن عباس قال ابن عباس shi kenan za mu tsaya da wannan karatu namu a nan insha Allah kuma sai saboda lokaci yayi sai kuma mako na gaba in Allah yarda اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أمرك والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق الهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أمرك والخاتم لما سبق نافل الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم mun dawo kan karatun mu na muwaɗa wanda muke yi muna cikin babu jam'i babu